أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan sura da muka tashi yanzu ita ce ake kira suratul a'rafi surar da ta kare ita ce suratul an'ami suratul an'ami tana dangantaka da wannan sura da aka karanta surar da muka karanta dai wadda tun bara muka taho cikinta ta kunshi abubuwa da yawa waɗanda waɗanda ya kamata mu sa hankalinmu mu ji abin da muka karɓa daga Allah a cikin wannan sura an daɗe ana karantawa a hankali a hankali a hankali amma lallai wannan sura tana da abubuwan izina a ciki ko da yake ba za a ce a zauna a ta ƙirƙirga kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba amma a dunkule dai Allah ya nuna wato irin ikonsa da mulkinsa ya bayyana irin ƙarfinsa da ƙudurarsa akan bayi da cewa shi yake juya abin da yake so ya yi ba bayi ne suke yin abin da suke so su yi ba wannan sura ta kunshi wannan sannan muhimmin abin da ta kunsa wannan gina tauhidi tsantsa a zuciya musamman ƙarshe ƙarshen nan da ta taho da Allah yake umartar manzansa cewa ka ce musu kai da sallarka da ibadarka da rayuwarka da mutuwarka duk tawace ana kada bayi akan cewa su karkada komai a zuciyarsu su bar wa Allah dama nasa ne su kuma na waye su ma na Allah ne shi kenan saboda haka wannan sura wannan sura ta bayyana nau'i daban-daban na irin abubuwan da Allah ya haramta wa bayi da abin da ya halatta musu Allah ya faɗi abin da ya halatta wa bayi ya faɗi abin da ya haramta musu dalla-dalla sannan Allah ya bayyana kunyata ta mushrikai a cikin wannan sura ta inda yake cewa annabi tambaye su kaza duk abin da aka ce a tambaye su ba su da hujja Allah ya ce to in ba su da hujja qul talillahi alhujjatul baliga kace hujja tana wurin Allah wannan dai dukkanin musamman masu wa'azi da za su dauki salo na irin abin da yazo a wannan surar lalle za su cimma nasara cikin abin da suke so ba su kadai ba masu tijara masu mulki duk suna da abubuwan karba a cikin wannan sura wanda wannan sura ta koyar da mu a ciki amma babban dai abin da hadafi a cikin sura shine gina tauhidi da bayyana a ga ikon Allah karara kaga ai gashi nan abinda muka karanta a baya wanda Allah yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa ayoyi ne amma ka waɗanda suke tunani yana jawo hankalinmu a kan me yasa ne muke taka ƙasa muna ta tafiya ba ma tunanin shimfiɗarta da wanda ya shimfiɗata me yasa kake daga kanka sama ka tafi daga nan in a jirgi za ka tafi in a mota za ka tafi sharara ba inda ka je ka kura rumfar wannan ta sama ko ina ka je ba za ka ga an taɓa ganin wanda ya tafiya a ban ƙasa ko a me ya tafi da waɗannan 'yan kwalkwale-kwalkwalen da suke ta yi tura a ce an je inda to rumfa ta ƙare kuma ta rumfa ana zuwa ta, to rumfa sama ina ne ta. to duk wannan baya kiran mu zuwa mu kalli irin kudura ta Allah mu ƙara girmama shi a ciki musamman bana inda muka tashi wa ma qadarul laha haqa qadari bayi ba su girmama Allah iyayen da girman sa yake ba yi maganganu da yawa akan wannan to ƴan uwa wannan sura da kira take akan a yi tauhidi a girmama Allah a zauna kan abin da ya ce shine za a ce Allah ya dinga magana da Annabi Muhammad sallallahu ya ce musu wa ya harama kaza wa ya haramta kaza wala zakarain harrama amin unsayeni haka haka haka haka saboda haka a mutum baya da halal baya da haram a addini nasa ba shi da shi sai wanda Allah ya haramta masa ya halatta masa duk wanda ya zo ya ce mana ga yanzu zamani ya zo wani abu ya tsaurara ya kamata wani nasi wai a buɗa shi wai a sauƙaƙa shi ba kyau wannan duk musuluncinka gaskiya ka koba baya akwai nassosi da suke da alamar hanyoyi da yawa a cikinsu idan cikin wannan a nassin na Allah ka hango wata hanya da wannan nassin shi ma ya kunshe ta sai ka haska mana ba mu tsanta ba sai mu bi ta saboda dama nassu qur'anin ma da shi a ciki mu ba mu gane ba amma abin da bai da alaka da nassin Allah ya kulle kofa domin nassosi akwai wanda Allah ya kulle kofa dole haka za a yi yanzu da Allah yake cewa wanda duk mijinta ya mutu idan da za ta yi arba'ata ashkurin wa asara wata hudu da kwana goma ba wanda ya so ya ce mana za a ƙara yi da ko a rage saboda Allah ya yanke ba ijtihadi a cikin wannan ba komai amma wasu nasosin sai kaga suna da wuri yanzu kamar da aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihina salasata qurun matan da aka sake su lalle su yi tsaya su yi sauraron qur'i guda uku to sai a ce qur'i to su jini guda uku wani ya ce ba jini ba tsarki guda uku to duk wannan akwai kafana kowa ya zo da hujja da ya fahimta cewa nan kaza ake nufi saboda kalmar ta iya daukar dubbin amma inda abin da ba zai iya daukar wata kafa ba a bar abu haka yake abin da yasa nake matsar haka akwai waɗansu wanda suke ganin za su iya istihari saboda wai zamani ya zo da za a a bar wani abin wanda kuma Allah ya ce hatta da magana bayi dinnan da ake ta yi cewa ai yanzu bayi tun da tura an soke bauta an ne to eh bauta tana da dalilan da yake jawa a yi ta ko yau suka zo za mu yi ta za a samu bayi ko yau dalilan suka dawo domin Allah Allah ya aje surori da ayoyi nasu da hukunce hukunce da kansa ya faɗa bai soke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da hukunce hukunce da komai sahabbai duk sun tafi akan haka to zamani ne zai canja mana in ba sababin abin da ya babu shi shi kenan na ba mace aka dole sai an yi bautar ba ko amma an saukin ya zo fa so za a yi to Allah ya taimake mu wannan sura da ake ce mata suratul arafi ana kiranta da suratul arafi saboda kalmar da ta zo a cikin ta wa ala al-arafi rijalun ya'rifuna kullam bi simahum akwai kalmar arafi a ciki saboda haka shi yasa ake ce mata suratul arafi kuma 'yan makka ce makiya ce sai dai ayoyi guda biyar ko guda takwas inda wasu da cewa su waɗannan 'yan madina ne daga cewa wasu alum'anin karya da zuwa izina ta ƙanar jabala waɗannan an ce su a madina aka saukar da su kuma ayoyinta ɗari biyu ne da biyar a ƙirga ta mutanen basra ko ɗari biyu da shida a ƙirga ta mutanen kufa ko mutanen makka bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad wannan kalmomi sai a jingina wa wanda ya saukar da littafin shi ya san su ba wanda ya san su sai shi duk abin da za a faɗa za a faɗa dai amma da alif da lam da mimi da sadi anan da suka haɗe gaba ɗaya a ce Allah ya ce kaza a'a wannan an fi jingina abdullahi dan abbas yakan yi magana akan irin waɗannan wasu malamai ma sukan yi magana akan irin waɗannan ce alifin kaza lamin kaza mimin kaza wannan kaza amma dai wannan tana daga cikin mota sha biyu wanda ba wanda ya san su sai allah eh wanda kuma suka ce sun san su da allah allah ya buɗa musu wani abu amma dai abin da malamai mafi yawa suka tafi akai a ce allah kai ka san me kake nufi da wannan haruffa to ai haka kuma ya shine asalan mafi sauki Allah ce kitabun unzila ilaika Allah littafi annabi Muhammadu littafi ne mai girma da muka saukar gare ka wannan shidaba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake yi da annabinsa yake cewa littafi ne muka saukar maka shine alqur'ani wala yakun fi sadrika harajun minhu kada haraju kunci ya tabbata cikin kirjinka ya annabin Allah minhu daga wannan saukar wannan alqur'ani dan za a karyata ka kada ka ji kunci a kirjinka wannan hanin da wa ake cewa fala ya kumfi sadrika harajun Allah ne yake hani cewa kada kunci ya tabbata cikin kirjinka to annabin ake hanawa ko kuncin ake wa umarnin haraju shi ne fa'ilin ai kai kunci kakka suke ka zauna mu cikin kirjin annabi na kuncin hanin akan kuncin yake fala ya kun harajun fi sadarika ya rasulullah kada haraj ya zama tabbata cikin kirjin kai annabin Allah to kaga haraj din ake abu na kenan duk wannan dai tasliya ce Allah na lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya daina damuwa da abinda makiya da mushrikai suke jajjefa masa na kalmomi ko suke yin taɓa-taɓai da suke na alkur'ani sai sihiri ne ce bokanci ne sai kaza kaza kada ka damu a cikin kurkirjin ka ya annabin Allah wasu jir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daikin ya annabin Allah kan na alamu innahu la yuhzinuka allazi yaquluna mun san abin da suke faɗa yana bata maka amma ba kare ta ka suke ba walakinnahu bi ayatin lahi yajhadun to da haka wannan lalla shi ne Allah yake safa la yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil muttaqin lalle lil mu'minin wannan alqur'ani mun saukan maka da shi ya annabin Allah dan kai gargadi da shi kuma dan ka tunatar da mu'minai da shi alqur'ani tunatarwa ne ga wanda dama can yake fadake ya ƙara tunawa wanda kuma baya fadake a gaya masa saboda kashi alqur'ani idan ya zo ya ce kada kai sata to barawo an ce bena kai kuma da baka yi fa kakka yi ne saboda ka shi umarni na alkur'ani wanda yake yin abu in hani ne ya bari idan kuma baya yi kar yayi in kuma umarni aka yi kai da kake yi kamar an ce ci gaba wanda baya yi kuma yi to alkur'ani haka yake a tada sa kenan to اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم كتك بدا بين أبن أكا سوكا موكو أنب كيد سحبنك من أكا سوكا موكو من ربكم دقا أبنجيجنك شيني القرآن أي القرآن شيني القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء kada ku riƙi wani Allah a matsayin waliyi waliyai ka ku riƙi waliyai min dunillahi min dunihi ba Allah ba ku riƙi wani waliyi ba Allah ba kar ku yi wannan ku di una hum da za ku bi su wannan lalle ayar tana tana maganar zargi akan waɗanda suke riƙon waliyai su bar Allah eh to wace walitakar ake cewa kada a kada a riki ma'abotanta za ta takhiri min dunihi awliya wani waliyin wilaya kala biyu ce akwai walittaka akwai waliyun min dunillahi akwai waliyun fillahi wannan wanda aka hana kada a rike shi masoyi shine waliyun min dunillahi wanne ne waliyun min dunillahi shine dukkan wanda yake ba tafarkin Allah yake ba ba Allah yake bi ba ka rike shi ka bar Allah ka bar tafarkin Allah wannan min dunillahi ne an gane duk wani wanda yake ba tafarkin Allah yake ba shi umanci gare shi ne kowaye shi ka karke shi waliyi ma'ana waliyi majibincin lamarinka wanda za ka bi shi amma duk wanda zai bi duk wanda zai bi wani wanda shi Allah yake bi akan tafarkin Allah yake waye wanda ya duk wanda zafirarsa sulukinsa tafiyarsa ta tabbata kadai Allah ya dosa ya sunan wannan wani tunda dai ai bai zama abin jayayya cewa Allah yana da waliyai ba ko akwai wani jayayya babu duk duniya masani da zai ce Allah ba shi da waliyai tunda ya faɗa yana da su yana da su yana da su to in yana da su suwaye waliyan abu ne mai sauki duk mutumin da ya zama kai a cikin abokan kana da abokai guda goma ka bambance wanda ya fi bin Allah a cikinsu abokanka ne yau da gobe kai ka san wanda shi wannan Allah ne a zuciyarsa Allah ne a aikinsa wannan za ka rarrabe to duk wanda ya zama kaga aikinsa a zahiri Allah a zuciyarsa Allah ya dosa kadai wannan shine wali ba wani bane to yanzu wannan za ka jibince shi ka karba daga wurinsa ka ji abin da ya ce maka imana to yin wannan shi ne bi ɗin ai to an hana ai wannan kuma sai abubakar ne fa waliyan su umar su usman su ne waliyai tunda ba annaba ba ne duk wanda ba annabi ba ne ba wali ne in dai ya ba Allah da kyau ba shi kenan ba duk wanda ba tunda ba babu dai annabi a yanzu to duk wanda ya kai kumma wajen bin Allah aka masa shaida na Allah ne to sunansa kenan wali to za ka ƙi karɓar gaskiya ko ka karɓo ta shirya daga wannan wanda ka tabbatar da na Allah ne sai za ka ƙi karɓa ba to karɓar kuma shine riƙon sa wali din bin sa cikin wannan hanyar Allah shine ka rike shi wali to wannan ba hana ba dan ma abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya la tattakhidhul kafirina ka kulki waliyai auliya'a to kurkiwa muminai auliya'a aka sun kurki kafirai kurki muminai su ne auliyawo min dunil muminina ma in ba muminai ba so kaga ana almuminu almuminu na wadda minata ba'abuhumu auliya'u ba'abu eh to nan duk walli taka lafiya lau kuma bi ma lafiya lau rukunsu lafiya lau me yasa saboda Allah ne ya umarni shi ya ce wata bi sabila man anaba ilayya neman wanda za ka bi kake yi to bi ta farkin wanda kaga shi ya dotso gare ni inda za shi nan za ka zo kai ma to sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin wanda ya taho gare ni shi ta farkin wannan nawa ya ta farkin shi ashe wali yana da ta farki ne bai da wani ta farki sai nawa sai na Allah haka Allah ya sani shi yasa ya ce abu da abu ta farkin nasa saboda haka inda da ake kore kan abu tafarkin waliyi to min dunin lahi shine wanda ba Allah ya dosa ba ko tallan yake muku a baki da cewa Allah ya dosa kuka ga ba shi ya dosa ku kauce yawwa ba wai sai yau abin nan ba sai ka kauce amma wannan bai hana san da ya dawo ka dawo ba kai ma kai dai ya zama Allah ne a zuciyarka to insha Allah Allah zai bayyana maka gaskiyar kuma to kaji wala tattakhidhu min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun kadan kwarai ake samun masu wa'azuwa da irin waɗannan maganganu da Allah yake yi وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم اتخبرية مفعول kam ɗin khabariya ce wai ba istifhamiya ba ce kenan khabariya ce kuma mafa'uli ce ne fa'ilin ne abin ne fi ina fi'ilin nata a shafe yake ai halakana kam min qaryatin mun halakar da da yawa daga alƙari in ji Allah alƙarya ake halakarwa ko mutanen alƙarya sai ya ce uri da ahluha ana nufin an halakar da mutanen alƙarya me yasa Allah ya halakar da su saboda ba su bi shi ba kuma bayansa ne ya ce kuma su bi shi kuma ya bayyana musu kuma sun ji kuma suka ce a'a shi kuma ya halakar da su Allah ce fa ja'aha ba'suna bayatan sai azabar mu ta zo musu bayatan da daddare wasu daga ciki kenan au hum qa'iluna ko kuma wasu daga ciki azabar mu ta zo musu lokacin suna qailula abinda ake nufi qailula hutun rana ba baccin rana ba wani dan lokaci ne wanda larabawa musamman dai da suke warewa kawai don su bacci in ma ba za a yi bacci ba a huta ba kasuwa ba komai sai an zauna sai an huta wannan lokacin to waɗansu daga wancan lokacin shuwa suna da wannan lokaci Allah ya ce to lamarin mu sai ya zo musu suna cikin hutu sai mu faji atan sai ga azaba tana zubo musu kuma sun tafi kenan to wannan ba wai mutanen da da suke yin kailula ba ko suna kaza a'a lallai wannan izina ne da abin da za a lura da shi na kiyaye Allah domin waɗannan duk halin da azaba ta same su ba maganar su ba sun tafi kenan kamar yadda na faɗa to bawan Allah baka tsammanin kana tafka alfasha baka kuma da niyyar tuba ka kwanta da dare da safa a fito da gawarka bayatan awhum qa'idun din kenan abu ya zo da daddare ya tafi da kai kenan kuma gashi kana kallo ba abu akwai samfin akwai wanda kun magana sai da safe sai da safe yaya za mu je wajen da lafiyar salau ya shiga kai ka fito shi bai fito ba to baka tunan wata rana kai ne ba za ka fito ba ya fito to don haka ashe mutum ya zama cikin shiri kenan kawai sabo lallai kowane lokaci musamman wannan lokacin da muke ciki wani iri ne ba wani wato saban ƙara kusanto mutane yake yadda kake gudu din kana gudu in kai baya baya baya tuntube za ka yi da shi in kai nan haka in kai nan haka sai dai a sa himma kwarai da kinsa kwarai da taku a guje kwarai da kaucewa kwarai wannan wayar wannan wayar yanzu wannan wayar yanzu kana ba kowa ba ga kowa ba sai kai saban da za a halakar da alƙarya a cikinta ka shiga wasu wurare ka shiga wasu abubuwa da duk Allah ya hana musala duk gashi nan in ka fita yanzu yanzu lokacin da can da ake da zamani na baya can wanda yake ƙasa irin ta musulunci kamar a nan to bayan da za a yi ga mace tsirara babu ta yadda za a yi ta yadda za a yi ma babu kenan kaga an kokari an idansa ya kiyayu daga ma bai magani ba bare zuciyarsa ta kansa wani abu tunda mata ne za su fita unguwa sai da daddare ko za a je inda za a je ko kuma da duku duku a je a dawo ko kuma an fita da safan ba za a zama sai da daddare hanyar ma babu su to ya yanzu baka je inu guba ba baka je ko ina ba akan kaje inu guba akai kake kanka dama a garin naka da kake takama na musulunci ne da ka fita a layinka ba wani wani wani ba to ya abin to kaga sai dai neman tsarin Allah kawai to
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا كنا ظالمين وما كان دعواهم الله يتشي waɗanda muka saukar da azaba a kansu da daddare ko kuma lokacin hantsi ba abin da suka raya ba abin da suka ce izza ahun ba a suna lokacin da azaban mu ta zo musu illa an kalu inna kunna zalimin sai suka suka yi furici da bannan su suka ce ba mu da wani abin cewa Allah da azaba ka ta zo kuma mu mun san dama a zalimai ne shikenan to wannan kuma wani abu ne a wajen Allah sai da yanzu baka da azaba kace kai kai da azalimi ne baka da uzuri so ake kafin ta zo ne zaka ce Allah na dai gana saba maka kuma bai kamata ba ina bawa kana sarki dan haka Allah na tuba na bari kuma ka yafe mu Allah ba kuma wanda zai yi wannan yafiyar in ba kai ba shikenan a sannan kuma abu abu ya warware amma sai da ka ga haza inji inji ba abin nan sannan zaka ce kuma kai kai wa ina babu to فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن الذين أرسل إليهم أبيدي يا رسول إتشي والله sai mun tambayi al'ummatan da muka aiko wa annabawanmu a ranar alkiyama sai mun tambaye su yaya suka amsa wa annabawan namu me ijaba su ga annabawan namu sai Allah ya tambayi wannan babu karo na akan abinda Allah yake faɗa a cikin waɗansu ayoyi cewa fayo mai zai wala yi sa'adu an zunubi himul mujrimun ko kuma ma sadaka kun fi saka ana duk tambaya Allah yake yi nan kuma ya a wani wurin ya ce kuma fayo mai zai la yi sa'adu an zambi insu wala jan kai ba za mu tambayi mutum ko aljan daga zunubinsa ba saboda mun sani to nan kuma gashi yana cewa wallahi sai mun yi tambaya to saboda alkiyamar fage-fage ne wuri-wuri ne zango-zango ne a wani zangon ba za a yi tambayar ba a wani zangon za a yi yanzu ma salaka kun fi sakar ai har ma sai shiga cikin wutar za a tambaye su a ce to ku yan wuta wai me ya kawo ku nan cikin wuta ne tambayar ma irin wannan wato tambayar istihzai ake ce mata sai kuma su shiga bayani sun zaci wani bayanin wani amfani zai musu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين tace ai sallah ce ba ma yi an ce mi sallah ba mi ba ba ma ce da man miski miskini mun kare ta ranar alkiyama yau kuma ga miskin ta to ba kuma wannan bayanin amfani da musu ba Allah ya ce lallai sai mun tabbayi waɗanda muka aiko wa manzanni su zo musu me suka amsa wa manzanni wala nas'alanna al-mursalin manzannin ma ba za mu kyale su manja Allah su ma sai mun tambaye su a can wani wuri Allah ke yamma jama'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtu qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub masana Allah kenan eh da dadi aiwa masani tambaya Allah ya tara sai ya ce da kuka je kuka isar da sako na me amsar da aka baku sai suka ce ba mu sani ba ba mu da ilimi na amsa ai to ba su da ilimin amsa kuma da suka zo suka gama magana ba su ji abin da aka ansa ba wanda ya ji abin da aka ce ai sun ji to me yasa ba su ce eh kaza da kaza suka ce ba to sun kalli mai tambayar sun kalli mai tambayar cewa masanin ne ba abin da za su faɗa shi ne ake nufi ba tambayar da ake so a yi musu kawai kuma an musu kuma su ma sun amsa da sun mai da ilimi gare shi la ilma la innaka anta allamul ghuyub Allah ai kai ne masani na gaske kan mu je mu faɗi wani abin da bayan amsawar wannan akwai wata amsawar da bamu ji ba amma kai ka ji dan kai masanin gaibu ne to Allah ya ce sai mun yi wannan tambaya wala nas'alanna al-mursalin wala naqussanna ولا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين wala naqussanna alaihim bil ilm bi ilmin Allah ya ce kuma za mu ba su labarin komai da komai kuma bi ilmin ai ilmin a bisa ilimi ba za mu faɗi abinda mu faɗi wani abu mu bar wani abu ba a'a za mu gaya musu labarin komai filla filla filla filla kuma akan sani na yaƙini Allah ya ce wa makon na ga'ibin ai ba ba waɗanda ba sa nan bane san da bayan suke nan mu ai ba mu kasance waɗanda ba ma nan ba inji Allah babu wani hadasu ko fa'ilu hadasu ko zamanu hadasu ko ko makanu hadasu illa ya alamu Allah ba wani abu da zai faru ko ya yake babu wani abin da zai kasance ko wanda zai kasantar da shi ko a inda za a kasantar ko zamanin da za a yi Allah sai yana kallo karkace to ka kalli cewa ka kalle ka ka kalli wannan ka ka kalli wannan ka kalli wannan duk abin da yake kas da shigarsa da fitarsa da mutsinsa da shirinsa Allah ce makunna ga ibir muna nan muna kallo ka kalli Najeriya ka kalli duniya ta yanzu ka duniya ta da duka kowa a motsinsa a cikin gida ko a waje makunna ga ibi na tana nan ya aka ya za a yi haka da saka misali shewa ba zuciyarka hakuri ba za ta iya hangowa ba yadda abin yake ko cctv ce zai daga da inda take dauka wani wurin inda ba ta kai ba ba za ta dauka ba dukkan amma shi Allah ko a ina komai ba ko kai mutum ba abinda dabba take yana kallo a ruwa take yana kallo a tudu take yana kallo a sama take yana kallo subhanallah a gaba mu Allah subhanallah
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق yace awo na aikin bayi ko kuma takardunsu a wannan rana ranar da za mu yi wannan tambayar ga manzanni da su waɗanda aka aiko wa manzannin shine ranar alkiyama alhaqqu ai adal adalci ne awo ai awo na adal sifa ne na na na wazan din to saboda ma tsabar kasancewar awo ne na adalci sai zama awon shine ma adalci yace adalci ne wato an samu sabanin malamai akan cewa menene abin da za a yi awa kuma wani irin ne ma'aunin waɗansu suka ce awon da za a yi ayyukan bayi za a auna wasu suka ce a'a gaɓoɓin da bayi suka yi aikin su za a auna wasu suka ce a'a takaddun da ake rubuta na aikin bayan shi za a auna wanda suka ce takaddun za a auna suka ce ai ga hadisai da suka zo a qablahu an nususil warida ka qissatil bidaqatil munfarida an mi'atin miqdara maddil basari haka dai wato akwai nassosi da suka zo kamar da wannan mai waka yake faɗa yace ka qissatil bidaqatil munfarida kamar kissan nan ta wata takarda guda daya an mi'atin wadda aka fitar da ita daga guda ɗari miƙidara maddil basari kowace ɗaya shi ya ji alkiyama da takaddu guda ɗari na ayyukansa kowace ɗaya miƙidara maddil basari girmanta da abin da yake rubuce a cikinta an ta rubutu an ta rubutu kamar iya inda ganin ka zai ƙare amma dumbuna na ayyuka ne a kowace ɗaya sai guda ɗaya tak aka ga makaranta masa kaf yanzu kun ya san ya tafi aka auna waɗannan munayen mugayen ayyukan akan mizani ya ga halaka ƙarara sai aka ce amma akwai wata guda ɗaya ita ba auna ba wani guda ɗaya wannan guda 99 duk sun sha nauyi a ɗauko guda ɗaya sai aka ɗauko ta guda ɗaya ana sa ta sai karin da duk guda 99 ashe la ilaha illallah ce muhammadu rasulullah yayi ta da gaskiya Allah ya karba duk ta bakar waɗancan gaba ɗaya faraja hatha ya laha min ushri saboda ka shekaran da yi wannan shine kishi akhraj akhrajahu ibn majati wa tirmizi qala sahihul sahihun hasanul ma'akhid hadisan wannan hadisin takaddar ibn tirmizi ya fada shi haka nan ibn majah ya fada shi haka nan baihaqi ya fada shi haka nan musaddarak ibn sahibul musaddarak hakim ya fada su wannan hadisin to kaga a wannan hujja me ake me aka auna takarda to shi kenan takardan aikin bayi ake aunawa haka wasu malaman suka tafi wasu suka ce a'a aikin bayin ake aunawa idan kai sallah a ranar alkiyama za a mai ta jiki sallah ai ma'ana ce ina take yanzu sallar da kai ta isha to ita za a mai da ita jiki ta hau mizani sadakarka ta hau mizani zakarka ta hau mizani gaskiyarka da wa'azinka duk ya zama a wani abu da za a gan shi a kauna shi na mizani haka aikin sabo duk a mai da shi jiki shi ma ya mizani saboda me suka kawo hujja cewa Allah yake cewa wa nadul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misalu habatin min khardalin atayna biha ko kakane aikin naka dan gwargwadon kwaya komayya sai mun zo da shi aikin mun aure shi domin ya ishe mu isa su wurin iya hisabi inji Allah to to dan haka kenan kaga anan aiki za a aure inji waɗannan wasu ko suka ce a ba aiki ba za a aure ita su gabobin ne ake auna na aiki ni bakin da ya la ilaha illallah gabar shi za a auna a ga yawan la ilaha illa an dora shi sai a ga yawan aikin da ya harshen hannun da ya miƙa da an ƙora shi duk aikin da ya na alheri da ya shari sai a gani ƙafa haka su za a auna su ko mai hujjar su hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abdullahi dan mas'ud dan ba abdullahi dan mas'ud dan siriri ne haka sahabi sai tsaba ilimi wata rana a gaban annabi tare da cikin sahabbai sai zai hau wani wuri sama sai makyange masa kashin kaurinsa sai ya yayi sai suka kafar haka sai wani ya ce wannan kafa sai annabi ya ce wannan kafa da kake gani ranar alkiyama nauyin ta a mizani ya fi dutsen uhudu to anan kuma me za a eh to kaga gabobi gabobi to da haka akwai sabanin malamai cewa anan me za a auna din wannan kenan to sai aka zo kuma wurin shi kansa mizanin a wani wuri a alkur'ani Allah ya ce mizanin ya faɗe shi guda ɗaya a wani wuri kuma ya ce mawazinu ma'aunai to yaya abin yake to shi ma sai malamai suka ce eh inda aka ce mizani ko ma'aunai duka magana ce ta ayyukan da za a auna yawansu amma mizanin guda ɗaya ne ba ba kowane mizani bane daban-daban daban an fahimta wasu suka ce haka ne to sannan kuma shi awon da za a yi din wa za a yi wa awa mumini da kafiri ko mumini kadai Musul- musulmai tunda ai su kafirin kafiran suna da hasanan ne ai abinda ake awo ga wani abu ga kishi yasa auna a ga wanne zai rinjaye to ai su duk wanda ya je wa Allah da kafirci ina abinda za a auna banda kafirci to amma duk da haka wasu kace za a yi saboda haka za a auna shi kafiri a auna a so ka sa kafircinsa ana ba shi da komai ana kuma shi kenan ya daga sai ya ce yana gani ba ya gani ba dai to haka saura kawai suka ce za a yi wa muminin za a yi wa kafirin wannan shi ne mafi mafi rinjaye Allah ta famman sakula da mawazinuhu wanda dukkan ma'aunansa suka yi nauyaya da kyawawan ayyuka fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne ma'abota rabauta a ranar alkiyama Allah ya samu ne
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم Mm.
وأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون to mun ji cewa wanda mi- wanda mizanin sai cika da kyakkyawa ya daga ai an san dai awon mizani ana saka wani abu a nan wani abu a nan wanda ya rinjayi wani shine ya rinjaye to in aka sa hasanan mumini ta rinjaya shikenan wannan su ne masu labo to wanda kuma mizanin sa ya kasafa ya zama cewa wani abu ne ya rinjaye kyakkyawan nasa kenan Allah ya ce fa ulaiikal ladina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar rayuwarsu bima kanu bi ayatina yazlimuna ba kuma komai ya jawo musu wannan asara ba sai abinda suka kasance suna musu da ayoyinmu kenan anan wato waɗanda za awo sifar awa guda biyu ce amma wanda za a yi wa waɗanda za a yi wa awa guda uku ne su uku ne gaba ɗaya mizanin ma'aw- ma- mutane uku yake jira akwai mutaƙin mai tsoron Allah to shine aka gama aka ce fa ulaika humul muflihuna wannan mai tsoron Allah shi an zo shi mai tsoron Allah ya je wa Allah babu kabira domin duk wanda yake lazanta tsoron Allah ba baya aikata kabira bane amma zai je babu ita ta yaya saboda duk in ya sa- ya samu aikata kabira to yana yi yana kudawowa ga Allah baya tabbata kuma yana ƙoƙarin nisantar ta ƙwarai idan kuma wani dalili ya sa ya ga ƙafarsa a ciki to zai zai janye ta ya nemi gafara ubangijinsa to duk mai yin wannan Allah zai taimake shi ya zama ƙarin ƙarshen sa ƙarewar ba ita to in bai je da kabira ba amma ba zai fasa zuwa da sagira ba kuwa dan ita wannan makale makale ne ga ta nan baka wani baka san makayin ba to Allah ai ya ce in tajtanibu kaba'ira ma ma tunhauna an wa kafir ankum sayyi'atikum in dai kun bar kabirar to kananan mu za mu share muku su to kenan kaga idan an je in aka saka kyawawan ayyukan sa anan a ɗayan me za a sa tunda ba kabira sai sagira to kuma an ce an share ta ba sai hasana ta ta- ta rinjaye ba to wannan shi zai faru ga wanda yake mutaki mai tsoron Allah sai na biyu kafiri kafiri in an zo shi kuma kamar yadda muka faɗa ɗazu an zuba kafirci tsaba ba kuma imani ko ɗaya shikenan dandanan ni aure ɗaya ɓangaren zai ɗaga shi kuma zai tafiya sauta wancan kuma ya tafiya sa aljanna to sai a zo da karatu a mala saliha mu asaru sayi'a eh Allah kiyashe eh cuɗan yake eh two in one ga kyakkyawan aikin ga sallah a masallaci ga kuma sabo ya yi kanta ba wanda aka bari ba a bar ibada ba ba a bar sabon ba to wannan in aka je to shi ne fa in aka zuba kyawawan ayyukan a nan aka zuba ɗaya ɓangaren na sabon a nan to sai a yi kallo a ga wanne zai rinjaye wani in yi sa'a yi sa'a kyawawan ayyuka duk da haka sun fi nauyi domin ko da ƙwayar zarra mizanin mai hankali ne ya ji cewa ga inda aka rija ɗagawa zai yi saboda haka a yawaita ayyuka na gari ba so ake a yawaita saɓon ba so ake a bashi gaba ɗaya ma amma abinda ka kasa bari to lillinka ayyuka na gari kuma saboda irin wannan ranar to wannan kenan to akwai kashi da hudu ba ku tunaninsa ba wancan kafiri ne ba shi da hasana wannan mumini ne hasanarsa ce kusan zalla za a ce wannan mutakin ne irin waliyan Allah manya-manya na Allah ɗin na gaba-gaba to wannan kuma gashi nan dai an je da imani amma an je da kwaba kuma an je da aiki to shi kuma kun ji to ai akwai na hudu yanzu idan an ce man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda mizanin sa ya daga na hasana wannan ya rabauta wanda kuma mizanin sa na sabo ko na kafi shi ya daga ɗayan yayi kasa kafat mawazinuhu aikin sa na gari shi yayi kasa mummunan yayi sama fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to babu wanda za shi daidai da daidai kankan kan kenan mizanin ya ji nan zai daga ya kuma jin nan zai daga sai suka zama daidai shi kuma ya za a yi shi kuma za ku ji maganarsa a cikin wannan sura tana nan gaba wurin tana nan gaba za ku ji yadda za a yi da shi muna nan Allah ya muna da rai da lafiya a cikin wannan sura za ku ji yadda za a yi da su su leƙa nan wuta su leƙa nan aljanna da Allah zai ba zai gaya mana hikayar tasu amma da a ƙarshe za su faɗo cikin rahama insha Allah to ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم يا كو يا أدم الله ياتي من تدكو في الأرض أبان أسا وجعلنا لكم فيها معايش كما مكسين يا dangogin rayuwa abinda za ku rayu da shi kaf gaba daya a cikin ƙasar yana nan Allah bai gayyato mu ba zuwa wannan rayuwa sai da ya tanadi duk mutadallabatul hayati duk abin da rayuwa ku take nema kowaye kai kana da shi ko baka da shi Allah ya tanada maka wannan akwai shi sai dai kai ka zabu wani mai fifiko daban in abinci ne ka zabu mai daɗi amma ko kowa bai baka abinci ba Allah zai baka abinci yau Allah kaga dai dan adam yana neman inda zai zauna da inda zai kwanta da abin da zai masa rumfa yana neman haske abin da zai haska masa domin da duhu ba zai gani ba to duk gaba ɗaya ba mu samu duniya haka ba da muka zo ka samu ƙasa ga tana ita ce shimfiɗa in kana son mai laushi-laushi tafi wajen yashi a cikin shimfiɗa inda ana samun mai laushi ta fi cikin yashi ka kwanta ka dilin musu eh ga san kuma wajen tsandauri ka tafi wajen ƙasa sosai kaga Allah ya tanadar mana shimfiɗa inda za mu zauna sannan rumfafa ga sama haske ba da rana ga rana da daddare ga wata nan ruwa fa ga ƙoramu na kowa bai baka ba kwarara ka je ka sha abinci ba ga yayin bishiyoyi na wanda ba kowa ya tuka sai Allah shiga daji ga su tsaye da su goba sun da duk rayuwa sun ka shiga daji rayuwa za ka yi sosai ka ci abin da kuma jikinka dai ake son ya ci wani abu to da akwai akwai ganyayyakin da idan ka tsinko su ka samu ruwan dumi tun daga ice nan ka kyasta dutse da dutse wuta ta kama ko baka da ashana duka in ka ɗora wannan akan wani abu in ka dafa ji za ka yi lafiya ina su zogale ne bandijan a ce a ce wani goma ma ina zo gane ina rama ne ba suna nan ba a za a ce mana ga shi nan kuma ga nama nan a daji a gasa a ce jama'a ai Allah ya tara da wa bayi mu kawamatul hayati dukkan abin da rayuwarsu take nema akwai shi sa yace makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish sai Allah ya ce qalilan ma tashkuru kaɗan ƙwarai don ma ɗin taki dulƙillaci ta zo ta yi kaɗan ƙwarai ake samun bayina masu godiya in ji Allah amma kaga ana samun kenan bai kora ba a samu bai ce ana samu amma kaɗan ne ƙwarai irin godiyar da Allah yake so a yi masa fa shi ake nufi zaka masu godiya ga Allah hawa hawa ne daraja daraja ne kala kala ne nau'i nau'i ne wasu godiyarsu ga Allah suna yin ta akan umumun ni'imati su kalli ni'imomi duka gaba ɗaya su haɗa su yi musu godiya ga Allah guda haɗin ɗaurin gorin su alhamdulillahi wasu kuma suna yi ne akan ɗaiɗaikun ni'ima Allah ya baka gida ka ce alhamdulillah ya baka mota ka ce alhamdulillah ya baka riga ka ce alhamdulillah kaga ɗaiɗaikun ni'ima ya baka abinci ka ce alhamdulillah to wasu kuma suna gode wa Allah a cikin ɗaiɗaikun ni'iman a cikin su cima su gode a cikin ni'imar su buɗata a cikin sasannin ni'imomin su shiga gaɓoɓi da lunguna kowane sun addu'a misali yanzu an ce in aka ba Allah ya baka abinci kace alhamdulillah ka zo cin abinci kace bismillah ka gama kace alhamdulillah wannan wace irin godiya kai ba kai waccan godiyar da ake nubi ta ɗaiɗaiku ba sai ka ɗauko loma ka tauna ka ce alhamdulillah ka haɗe ka ce alhamdulillah ka ɗauko wata ka tauna ka ce alhamdulillah ka haɗe ka ce alhamdulillah ka gode ubangijin da ya baka iko wannan ya motsa haƙorin wannan ya motsa ka tauna ta ka gode ubangijin da bai makale ta nan ba makogoro alhamdulillah to ɗaya fanda ta makale ta ma ita ma yi mata alhamdulillah tunda bata makalan ba an gane juz'iyatun ni'am yankokin kowane yanki ka daga kafa ka alhamdulillah ka sake alhamdulillah wani ya daga bai aje ta ba ta sake to in so ake in so samu ne bawa ya kalli kowane dagawa da saukewa na kowane motsi da shuru nasa ya ce alhamdulillah to anan ne za a samu yawan gode wa Allah ga bawa sai kalilan ma tashkurun kadan bayin suke kallon ni'ima balle masu gode Allah sa mu cikin masu godiya
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الله يقول ولقد خلقناكم ya ku ‘yan adam Allah ya ce mun halicce ku sun masauwar naku sannan muka suranta ku mai tafsiri ya ce halaknakum ɗinnan sai ce ai a bakum adam mun halicce ku sai ce an halicci babanku dai annaba adam abinda ya kaucewa saboda wasu suna ganin akwai takadimi da ta'khiri a wurin walƙar sauwar naku sun mahalaknaku idan ku ake nufi ‘yan adam mu ake nufi to Allah ya suranta mu a cikin yanda ya so ya fito da mu tukunna sannan sai ya halice mu akan wannan surar da ya suranta mu to amma ana khalaqnaku mun halicci babanku annabi adamu shi sai ya ce khalaqnaku sai ya ce adam summa sawwarnaku sannan kuma sai muka suranta ku ai sawwarnahu shi ma sannan muka suranta annabi adamu summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam to ashe kaga duk ana da adamu ake ga mala'ika sujada ta zo sannan Allah ya ce bayan mun mun halarci annabi Adamu mun suranta annabi Adamu mun fito da shi a alamu zahiri annabi Adamu yana na annabi Adamu a wurin Allah dukkan ya halicce shi to bayan Allah ya fito da shi sai ya ce wa mala'iku Allah ya ce muka ce wa mala'iku usjudu li Adam ku yi sujada ga annabi Adamu wace sujada ce anan malamai mafi rinjaye suka ce sujudu tahiyatin ce wa inhina'in shine ake cewa sujud lugawiyya ce sujada ce ta luga me sujada luga dan durkusawa wasu suka tafi haka wasu suka ce a ba wani dan durkusawa sujada sosai me yasa idan kai sujada ga wani Allah ya zama shirka saboda Allah ne ya ce haka shirka to in shi ne nan kuma ya ce a yi ba ba shirka ta tashi ba haka ba dai amma bauta suka tafi masa ba gaisuwa ce ne amma da sura ta sujada wannan kuma haka za a ce saboda ba Allah baya izinin abauta wani ba shi ba wannan shine wasajadu muka ce mala'iku ku yi sujada sai suka yi sujada dama can ya shede su ya ce su ba sa saba umarni na abinda aka ce shi suke yi illa iblisa amma sai dai iblis lam yakun min sajidi shi bai kashe cikin wanda suka yi sujada ba shi bai sujada ba to to shi mala'ika ne kenan mala'ika ne yana cikin mala'iku kenan aka ce mala'iku ku yi sujada kenan ya gaskata har da shi tun da yana cikin su kuma shi shi- shi ma su ne sai suka yi shi ne ba a nan kaga masu cewa mala'ika ne wannan hujja ce gare su amma ba tare da wani yawo ba domin an yi yawon maganganu da yawa wanda su ce mala'ika ne wanda su ce ba mala'ika ba amma dai duk wanda suka ce shaidan iblis mala'ika ne hujjarsu ko dai wani abu ne lazimin wani abu ya bada hujjar ko kuma wata dilala ta dabiƙiya haka ko wata iri haka amma nassi ƙadi'i na zahiri ƙarara a fili ya nuna ba mala'ika ba ne a can inda Allah yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni mun ce wa mala'iku su yi sujada sun yi sai ba sai ba- iblis bai yi ba dama sai shi ya kasance aljanni ba mala'ikan bane kenan aljani daban mala'ika daban kowa da sunansa to Allah ya sa ya gaya mana cewa shi dama aljani ne kwafa saka an amri rabbi kun ji dalilin fassake wato kangarewa umarnin ubangijinsa don su ba sa kangarewa shi ko aljani yana kangarewa to shi aljanin ne don haka ya fassake ya kauce to wannan kaga ya nuna cewa iblis aljanni to amma haka ne wani dalili ne yasa aka yi tanawulin sunansa da aka- Allah bai ce wa iz qulna lil malaikati wa iblisa usjudu mun ce wa mala'iku da iblis ku sujada suka yi shi bai ba mala'iku kawai muka ji sunansu saboda wato yana cikin haizinsu shi ba yana wani wuri ba ne su suna wani wuri kuma aka ce su yi kuma ana nufin haddashi da bai ba kuma aka ce me yasa ba kai ba A'a, kamar nan gaba ɗaya duk wanda yake wurin karatun nan yana wurin karatun nan da abin da aka ce a yi ai ko ban kira suna ba zai a yi to shi iblis yana cikin mala'iku me ya kai shi cikin mala'iku ibadarsa ibada yake da ita mala'iku da an umarce su kansu saba ba za su saba ba to shi sai ya kallaba wa kansu domin shi yana cikin wanda ya iya sabawa amma sai ya ki sabawar ya lizimci ibada Allah kamar yadda suka lizimta sai ya zama abokinsu wurin tarayya a ibada to yana cikin su wannan umarnin ya gangaro kuma Allah ya nufi cewa har da kai da ba mala'ikan bai yi me yasa ba a fidda sunansa ba saboda sahibul akasar ya galibu sahibul akalli yanzu idan da akwai mutane guda dubu a nan da mutum ɗaya kawai zan ce kai mutane ku yi kaza ko da ɗayan ma ba mutum ɗin ba ne da kai duk a yi kaza ba sai na zo na ware wannan mutum ɗayan ba wannan abun guda ɗaya ba abu mai yawa ana rinjayar da shi akan wanda ba da yawa shi kaɗai ne fa saboda haka da aka ce su yi sujada shi ya ji shi ma har da shi ya yi sujada an gane ko ba a faɗi sunansa ba kamar a ce kai duk masu ibadan nan ku yi sujada to in suka yi ko shi ko da mala'ikun da shi ai duk masu ibadan ne saboda haka ala'ayi halin dai shi ya san umarnin da shi ake ko da shi ba mala'ika ba ne ba kuma zaman sa mai ibada har ma yana jin isa wato jin daɗin cewa shi gashi yana cikin waɗanda aka ba zaɓi ko ka yi ko kar ka yi amma ya zaɓi kawai ya yi yadda mala'ikun suke ibada haka yake ibada ai kaga yana da wani maizi da fifiko shi sa Allah ya bar shi kuma cikin su saboda abin da suke yi shi- shi yake yi eh to sai suka yi amma shi sai bai ba me yasa saboda shi bai zama cikin waɗanda za su yi sujada ba Allah Allah zai tambaye shi قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kala Allah madaukakin sarki sai ya ce ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuk mai tafsiri ya ce ladin za'ida ce la dama takan zo nafiya takan zo nahiya takan zo za'ida ta ce nadin za'ida ce amma wasu suka ce a'a ba za'ida ba ce ko anan ma suka ce ma mana aka a matsayin ma hamalaka ne ma hamalaka ala ila Allah tasjuda me ya dauke ka zuwa baka yi sujada ba lokacin da na umarce ka kaga an haka bata zama za'ida ba ta yi aiki kenan shedan Allah ya ce masa menene ya hana ka lokacin da na umarce ka kake yin sujada shedan Allah ya sani ai amma Allah yana so ya faɗa da kansa kowa ma ya ji a karanta kamar yadda muke ji Mm. sai shedan ya ce ana khairun minhu ni ne mafi annabi adamu ni na fi shi to yanzu a haka a tunaninku ya ba da amsa da ta daidai da tambayar da aka yi masa ai ba ce aka yi wa ya fi a cikinku ba inda Allah ce ya masa wa ya fi a cikinku kai da adamu sai ce ni ne mafifici amma me ya hana ka yi sujada a ga abin da ya hana ni ga abin da ya hana ni shi ne ake abin tambaya amma ka faɗi khairun minhu ba amsa ba ce amma a cikin khairun minhu akwai amsar tasa an fahimta yana nufin cewa ba abin da ya hana ni sai jin isa da kallon bai kai ni ba me yasa saboda na fi shi to kamar an ce faɗi faskar fi da kai masa ta ina ka fi shi yace ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah ka halice shi da yumbu ni kuma ka halice ni da wuta a irin kiyasi nasa shi wuta ta fi ƙasa shi yasa kamar yadda na ce in kana neman wanda ya fara kiyasi kyakkyawan kiyasi ita ce khadija ta radiyallahu anha na na khadija to kuma in kana neman wanda ya kiyasi mummuna shaidan ne ya fara kiyasi mara kyau domin shi ya kiyasta cewa wuta ta fi ƙasa to waye gaya masa wannan na ɗaya dai ko a hakan zube na ƙwarya zube ban ƙwarya ta ƙasa ta fi wuta ya ƙwarai kuwa ƙasa akwai ta a aljanna wuta fa tana wuta sannan ƙasa nau'o'in rayuwa a duniya gaba ɗaya kaf abinda yake ba da rayuwa a mai rai yana ƙasa wuta kuma ƙone shi take sannan ƙasa wuta tana neman sai da wani abu da zai taimaka mata ƙasa ku tana nan kawai haka in za ka ta nuna wa nuna haka ƙasa ta fi ruwa to sannan ma duk a bar wannan a bar wannan waye ya umarce ka Allah kai da kanka kai ta halakata ka halice ni to ina ruwanka da wani ya fi wani wani ya fi wani ba abin da aka ce ka yi ka yi ba ai babu wannan babu wannan bata taso ba ma gaba daya amma dai ya faɗi wannan ne saboda ka ji kaga farkon ma'asiyar da aka saba wa Allah ita ce wannan kuma mai ma'asiyar gashi ya faɗa da kansa to
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال Allah ya bashi amsa ya ce to shi kenan bai ce to kun ga saban da iblis ya yi guda biyar ne kar ka sake ka bi sawunsa a cikinsu na farko da Allah ya ce me yasa baka yi ba ya san wa yake masa magana ubangijinsa ne har ya bashi cewa shine khaliq khaliq yana magana me ke gare ka in ma kayi kuskure a matsayinka na bawa mai barna Allah na tuba ba shi kenan ba me yasa baka zira ba Allah na tuba kun ga bai tuba ba to karka sake kai wanda bai yi tuba ga Allah ba kamar yayi tsayayya kaga tsayayya yayi wa Allah abu na biyu saban da yayi na biyu shine girman kai da kansa ya faɗa cewa ni na fi to wannan shine girman kai to ka kiyaye girman kai zai kai ka inda baka zato ka gani inda ya kai shedan abu na uku shine hasada me ya jawo ya ga girman kan me ya jawo ya ƙi dan hasada yaya za a yi wannan a yi shi muna kallo a ce mu zo mu bi shi to ka kiyaye hasada ka ji hasada ka ji wannan ko abu na hudu ya rabu da jama'a shi ma kakka rabu da jama'a ya fita daga mala'iku kuma da yana tare da su an gane na biyar din kuma za mu ji shi yanzu za a faɗa a aya ta gaba Allah ya ce fa habib minha sauka minha daga ina daga sama ko daga aljanna ko kuma daga matsayin da kake kai domin hubudi in aka ce hubudi kar mutum ya dauka aka ce kalmar hubudi daga sama ko wani abu ne daga sama zai sako kasa a'a akwai hubudi na intikali akwai hubudi na makani akwai mu- hubudi na makana hubudi na intikali annabi nuhu ba a ƙasa yake ba da aka ce ya nuhu hubi bi salamin minna ina yayi zashi aba daga sama yake ba daga wani wuri zashi wani wuri hubudi intikalin ne kenan Eh, daga ruwa zuwa b- ban ƙasa kaga hu- ba daga sama zuwa ƙasa ba ne akwai kuma hubudi na daga sama a ƙasa to wannan shi ne za mu ji shi a gaba sh- na shaidan za a sake ce masa fahabin to wannan fa to na makara ne na manzila ne daga wani matsayi a ce sako ƙasa fab kana shugaban masu ibada ka faɗo shugaban tsinannu yaya ba a faɗo ba a matsayi to to fahabit minha fita daga cikin wannan matsayin da kake ciki an kore ka fama yakunu laka an tatakabbara fiha ka gani inda zaka san cewa hubu'i ne na makana da yace baya yiwuwa a ce kai girman kai fiha cikin wannan matsayin ba a girman kai bi na ake yanda nake so a yi fakhruj to kaji kuma fita to ka fita daga saman ka fita daga matsayin kuma ka fita daga wurin kaga fahabid fakharuj da a aya daya fita daga cikin sama innaka minas sagirin hakika kai kana cikin masu kaskantattu ka kaskanta kaskanta da har take ta har abada kenan Allah kiyashe mu
قال أنذرني إلى يوم يبعثون shikenan wai kaji har yanzu wai ba zai tuba ba saboda Allah ai ab- taurin kan ya isa ai wanda ya cika taurin kan ya isa sai ka ce iblis shi yasa ake faɗa haka Allah yana gaya maka wannan sai ya sake cewa ƙala ya ce wa Allah anzirni to a ɗan saurara mu ila yau mu yi bu'afun zuwa har ranar da za a tashi mutane ranar alkiyama kenan eh, zai buga wani yamal Allah da kake magana da shi shi za ka yi wayo so yake zagaye ya zama cewa ya zagaye wa mutuwa idan ya zama an saurara masa harar da za a tashi alkiyama kawai kul ya ya fito kawai ran da tashi alkiyama fitowa zai kenan tunda an saurara masa bai mutu ba har kowa ma ya tashi to shi sannan ne zai- zai koma ya mutu saurara mu har izuwa ranar da za a tashi alkiyama Allah Allah sai ya ce masa me قال إنك من المنذرين wannan kake nema je ka mun baka innaka minal munzarina kana cikin wanda zamu jirkinta wa din zamu saurara wa din amma a can wata aya yace ila ila ila yawmil waqtil ma'lum an gano wayan naka ba zuwa tashin alkiyama da ka nema ba zuwa wani lokaci abin ambato shine busa da za kowa ya mutu kai ma sai ka mutu eh to kaji amma dai ya samu ai kashi tamanin ko casa'in cikin ɗari na abin da ya roƙa an bashi dama abin da ya nema guda biyu ne ya zagaye wa mutuwa ya zama bai ɗanɗane ta ba an ce wannan sai ya ɗanɗane ta tunda za a yi busar da kowa zai mutu shi ma a nan sai ya mutu abu na biyu da ya za- da ya nema wanda ya samu wannan shine cewa baya son a ce yan adam sun sha shi ya mutu yan adam su suna nan to wa zai batar da su ko- ko ko gane ba idan ya zama an an sa masa ajali da ba karɓi wannan addu'a tasa ba sai aka ce tun kan zamanin mu dinnan shedan ya mutu to duk da ba lafiya lau za mu zama ba ai kaga abin da zai rage mana kawai shedaniya kawai guda daya eh zuciya Eh, ko ba shi ita ma eh ita ma ita ce ta halakar da ta- da shi din tunda shi shi kowane shedan ne ya halakar da shi shi shi iblis din wani iblis ne ba iblis yawa to to ko ba shi akwai ta to amma da sauki sauki dan shi shi yake zuwa ya hura ta ya hura ta ya ziga ta ya ziga ta akan ta yi ma'asi ko ba ta yi niyya ba sai ta yi kuma an tana da niyya sai ya karfafe ta shi yasa akan gane ma in za ka yi sabo wannan bangaren na zuciyan ne ko na bangaren shaidan din ne idan ka ji za ka yi sabo zuciyarka tana son wani abu ta yi na sabo sai wannan abun bai samu ba ko da wahala ka can- ka ji- ka canja wani shi ma na saban ba wannan ba to aikin shaidan ne ba na zuciyarka ba ne ita zuciya wannan wanda take son shi za a yi kawai in ba a yi ba ta fasa amma in ka ji ana canjawa ha, to tun da baka sai- saboda shi zo ke sai an yi ne koya ko kankane ne sai ka yi yanzu idan misali ka zo za ka yi sadaka ka fara niyya za ka yi ta dubu goma in zuciya ce za ta hana ka za ta ce kawai ka fasa ba ta so to in ka fasa gaba daya to zuciya ce ta umarce ka amma in ka ji kai an yi an bashi ko sai ce to shi kenan tun da kana dan wannan wannan dubu goma ta yawa ba shi tara kai a to ba shi takwas wato zai dinga ragewa shi so yake yi dai ba a bayar din ba in za a bayar din kar a bada dai saman in ya baka zaka bada goma to kuma sai kake sai an rage ladan naka sai an rage maka an gane saboda shi dai baya saka abu cikakke na lada to da yazo ya rasa gaba daya gare ka rasa dan wani abu shi ya ji dadi haka nan in sabo ne ko ba za ka yi babban ba sai ce to ki dan karamin mana shi ma ai za ka ji dadi to amma ita zuciyar in wannan take so to shi take so kawai to haka to قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم kala sai shaidan ya ci gaba da magana ya ce fa bima aghawaita ni to tunda ka halakar da ni Allah na yi wannan magana ranar a karatu shaidan wai yake cewa wai Allah ne ya halakar da ni bai ce da da- da halakar da ni ba tunda da ab- da dalilin da yasa ka halakar da ni ya ubangiji to ni ma sai na hal- sai na zaune wa bayinka ta farkin da za su shirya to ta ina ne Allah ya halakar da shaidan nan abin da yake nufi da halakarwa shine tunda shi ya zauna da mala'iku ya ga mala'iku suna so ba sa so sai sun bauta wa Allah da san ransu ma suke bauta wa Allah ba su da ɗaya ɓangaren rashin san to sai ya sha'awar ina ma shi ma a cire masa rashin san ɓarna tunda shi kuma kamar mu yake mu kuwa an ba mu zaɓi ifa'al la tafa'al Allah ya baka zaɓi ka aikata ko kar ka aikata har wannan hannunka ne ba hannunka bane ko kai duka da shi ko ka bada sadaka wanda ka zaɓa ka yi saboda gashi kana da damar jujjuya shin haka an gane kai sata ko kai kyauta ka ce Allahu akbar ko kuma ka taɓa wani abin da Allah ya hana da hannunsa baki haka kai zagi ko kai zikiri duk zaɓi Allah ya baka to su mala'iku sai su yi zikiri ko suna so ba zagi to shaidan sai ya so a bashi shi ma haka me yasa aka ba aka bashi cikin masu zaɓi har ya zaɓi ya ɓata da kansa to Allah ne ma ya halittar masa wannan zaɓin to tun da ya halittar masa zaɓi shi ya halittar masa ɓata kun ji bai ma a ga wata ɗin kenan amma shaidan ba sai a gaya maka cewa da ya halittar maka ɓatan ya ɗauki ɓatan ai bai ce kuma ka dauta ba inna allaha la ya'muru bil fahsha Mm. to yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim Allah da sababin batar da ni da kai ni kuma sai na zaune wa bani adama tafarkin ka madaidaici tafarkin Allah madaidaici guda nawa ne ne guda ɗaya ne to in shaidanin ya hawo ya zaune shi ina zaka zo ka tafi in ka zo da shi zaka haɗu duk yadda zai sai yayi kakka hau hau wani tafarkin can daban kowane ba wai wannan ba Z- ma'anar zaunewa kenan wato sai na hana su bin tafarkin kamar daidaici to ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم hmm.
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم hmm.
ولا تجد أكثرهم شاكرين Allah ce sun mala'atiyan nahum sannan sai na zo musu min bayani aidihim ta gabansu in ji shaidan sai na zo musu ta gaba aka ce ma'anar zuwa ta gaba yanzu dukkanin wani musulmi dukkanin wani mumini ai i- ina ne gabansa lahira tafiya yake yi, ina za ka lahira duk wanda ka gaisu ko a kwance ki ko duk tafiya yake yi. ran da ya mutu ya je inda za shi shi ɗaya ce zan zo musu ta gabansu ko duk waɗanda yake jaje musu ta gabansu nan fa ba wai shi ba wansa da da wanda ba na Allah ba fa na Allah yake magana kai idan ba na Allah bane dama tantirin mara kirki ne to ka hutar da shi dan ai ran da zai zo maka sai in kana so ka fasa wannan tantirancin sai ya zo ya ce ah ya za a kuma fasa to da nan ne zai zama amma ai sai ya tafi wurin wurin mutane shi sai laqad la'aqo dan rabu siratal mustaqim to wanda dama baya kan siratal mustaqim ina ransa da shi tunda shi yana wajen siratal mustaqim ai dan haka yace zan zo musu ta gaba lahira kenan in ce musu to in kafire in ce ba wani tashi alkiyama da za a yi me za a yi ake ce muku za a tashi alkiyama ba hisabi ba kuma ku sha holiya ku kawai in kai musulmi ne ya ce maka ai ba yanzu zaka mutu ba baka jin lafiyar ka gaggawa baka jin kaza kaza kaza kaza kaza ita lissafa maka abin da zai ruɗe ka da shi saboda gaban ka lahira ka kaje ka dushe ta shine yake cewa baina aidihim wa min khalfihim kuma zan zo musu ta baya me ya baya duk mutumin da yake tafiya gaba lahira ce bayan duniya ita yake bari to zan zo musu ta bayan su in ce to ita duniyan nan fa dan kai aka yi ta yi ta kawata maka duniya kamar ba za ka bar ta ba zai zo maka ta baya kenan wa an aimanihim zan zo musu ta damansu ɓangaren kuma harka addini kenan addini shine dama a cikin addinin da kake gana kana cikin addini ya kawo maka ikhtilali ya kawo maka shakka ya kawo maka abubuwa daban-daban na tawili baɗili kai ta binsa kana kuma ganin addini kake yi kaga ai ya zo maka ta dama wa an shama'ilihim kuma zan zo musu ta hagunsu shine ta kuma hanyar abubuwan da ba daidai ba boka ya ce maka to ba ranar bari ban ka bari bai za ka ci ma'aikaci zuciyarka na shi kakai sata ya ce haba ya za ka in kai ritaya ya za a yi ya hango maka ƴaƴanka ya hango maka wani abu duka sai ka ce eh to ya zo maka ta hagu to duk wani mai abu dai zai zo masa ta ɗaya ɓangaren nasa ta akasin wannan Allah ya ce wala tajidu aksarahum shakirin shedan ya ce ba za ka samu mafiya yawansu suna gode maka ba Allah saboda irin tanadin da ne musu bayanka ba za ka samu masu gode maka ba mafiya yawa shi ma ya san akwai masu godiya shi yasa bai ce cika ba ya ce mafiya yawa to wannan abin da shedan ya faɗa shi shedan ai ba Allah bane kuma ma ba wani na Allah bane to wannan abin da ya faɗa tabbas yake da shi zai iya yin wannan wa bayan a lokacin da yake wannan magana kuma gashi yayin to sai Allah ya gaya mana duk wannan maganar da ya zato yake yi a babin zato ya yi ta kamar ya ce ina zaton zan tare musu hanyar tafarkinka ina zaton zan zo musu ta gaba in kawata musu in ce ba lahira ina zaton zan zo ta baya in ce duniya su zaman su ta addini ta lalata duka ina zato shi yasa wannan zaton nasa idan kai ka bi shi to ka gazgata zatansa duk wanda ya bi shaidan to ya gazgata zatan shaidan din zatan shaidan din ya gazgato a kansa Allah ya gaya mana haka yace walaqad sadaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqan minal mu'minin walaqad sadaqa alaihim iblisu zannahu lallai iblis ya gazgata zatansa a kansu da ka ce labbaika ya iblisu ka gazgata masa zatansa da na ce ba la labbaika wala sa'adaika iblisu zatansa baya kaina can kan wani ya fada sadaka zato yake yi kuma sai zaton nasa ya gasgata kan wasu ya ko gasgata kan wasu da yawa Allah sa ba ba cikin su to قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال خرج منها Allah ya ce masa to fita daga cikinta gaba ɗaya aljanna kenan da kake ciki ko kuma saman ma gaba ɗaya a fita daga saman a sako maz'uma za ka sako kana abin aibatawa abin yi wa azaba wace azaba wani aibi ne ya fi kowa na ce in an ce shaidan sai a ce Allah ya tsine masa la'anar lahu la'anatullahi alaihi ai wannan kaskanci ne to ba za ka sauka kana abin zargi kana abin aibatawa madhuran kana abin nesatawa daga rahamar Allah laman tabi aka minhum kuma bari ka ji duk wanda zatanka ya fada a kansa ba ka ce sai ka halakar da su ba ka ce sai kai kaza sai kai kaza to ni mawadaci ne ko duk sun yi wannan abin da kace za ka yi ni raguwa zan yi kama Allah ya ce haka to duk wanda ya bi ka daga cikin su la'amna anna jahannama minkum ajma'in zan cika jahannama kaga da gaiba ake sai aka dawo huduri cai Allah je ka laman tabi aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su to maimakon a ce na cika jahannama da su su wanda suka bi ka sai Allah ce na cika jahannama da ku saboda da ya ce da su sai ya ce oh ni ba ni kenan sai da kai din da zuri'arka shedan aljan irin ku da kuma mutane da suka bi ka duk gaba ɗaya kuna cikin kum din